أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا بركة مدسادوها أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد خلفاء الراشدين دنشي قبدا كراتمنا موطات إمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى wannan shine majalisinmu na sha biyar a cikin karatun wannan littafin sha biyar ko? muna sha ɗaya ga watan muharram hijira da garin maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shidda ga watan bakwai ko? bakwai ne ko? shidda ga watan shidda ko bakwai watan bakwai ko shidda ga watan bakwai a kalandar bature 2025 idan ba manta ba sati da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi wanda malam yake mana bayani akan al'amalu fi man galaba huddamu min jurhin aw ru'afin yaya mutum zai yi idan yana cikin sallah jini ya rinjaye shi sakamakon wani ciwo ko kuma sakamakon haƙo wanda yake yi mun ga hukunci wanda malam ya ambata mana ya kawo mana dalili akan ciwon Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi da kasancewa yana zubar da jini bai hana shi ba yayi sallar shi ba ya zo an tarar da shi yana kwance barci ya yi yauni a kan shi lokacin sallar asuba ya yi mahrama miswar bin mahrama ya zo ya ce wa umar ka tashi lokacin sallah ya yi yake cewa babu rabo ga wanda lokacin sallah ko babu rabo a cikin musulunci game da mutumin da ya bar sallah a lokacin nan umar ya tashi ya yi sallah jini yana zuba daga ciwon shi haka ya kawo mana hadisin sa'id bin musayyib wanda riwaya ta sa'id bin musayyib wanda ga abin da ya wakana ga sa'idu bin musaib sayyidit tabi'in jako yana zuba a jikin shi amma dai bai hana shi ba ya ci gaba da sallar shi ba yau da iko Allah za mu tashi babi na gaba babi wanda zai mana bayani akan alwudu'i min almazi babi wanda zai mana bayani akan yin arwalla idan mazi ya hutu daga jikin mutum alƙadi iyad yarda Allah rahimahullahu ta'ala yake cewa abinda ake cewa maziyi shine ma'un raqiqun ila sufra yakhruju yakhruju ala wajhi siha inda al-iltizaz bin nisa yake cewa wani ruwa ne wanda yake kale kale wanda ba mai kauri ba yace kuma yana dangantuwa zuwa ga wani rawaye rawaye haka ko kuma ka gan shi rawaye-rawaye dai yana dangantuwa ba rawaye-rawaye ba ne ba hori ne amma dai zaka gani ya saba akan hori yana dangantuwa zuwa ga wani rawaye-rawaya ya ce yana hutawa ne idan ya kasance mutum yana da lahiya idan mutum bai da lahiya komi zai wakane da shi baya yiwuwa ba zai ya huto me shi ne ke cewa yana hutawa ne idan allah ya kaddara wa mutum yana da lahiya lokacin da ya kusanci mace idan ya kusanci mace ko kuma lokacin da yake tunanin mace a wannan halin yake huto mai wannan ruwan to yaya hukuncin wannan ruwan da yake hutawa aslan mun sani ruwa kala uku ne wanda yake hutowa namiji ko kuma kala hudu da kwai hutsari da kwai maziyi da kwai madi da kwai wadiyi kuma da kwai maniyi wa'annan su ne kalalukan abin da yake hutowa daga gaban namiji kowanne kuma da kwai hukuncin shi wanda shari'a ta tanadar me shine malam zai mana bayani akan to irin wannan ruwan wanda ake kiran shi da mazi idan ya hutu yaya hukuncin shi yake yake cewa haddathani yahya an malik an abin nadar maula umar bin ubaidillahi an sulaiman bin yasarin an al-miqdad bin aswad bin al-aswad anna aliya bin abi talib amarahu an yas'al lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an ar-rajuli idza dana min ahlihi فخرج منه المزي ماذا عليه قال قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة wani hadisin daga yahya bin yahya laifi daga malik rahimahullahu ta'ala daga abi annabar shine salim bin abi umayya yarda allah shi tabbata salim bin abi umayya maula abdullahi bin maula umar bin ubaidillahi yake cewa daga suleiman bin yasar alhilaliyu abu ayyub wanda ya mutu shekara ta 94 yake istiqani siqatun fadilun kuma yana ɗaya daga cikin ahdu alfuqaha'u sab'a yake cewa anil miqdad bin al-aswad daga miqdad bin al-aswad bin amr bin sa'laba bin malik bin rabi'a al-qudba'i al-kindi al-bahrani az-zuhri al-madani wanda ya mutu shekara ta 34 hudu daga hijira daga garin makka zuwa madina sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa anna aliyu bin abi talib lalle aliyu bin abi talib yarda Allah shi tabbata a gare shi khalifa na hudu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amarahu an yas'ala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anir rajul idza dana min ahlihi yake cewa ya umarci miqdad bin al-aswad ya tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fatawa akan mutumin da ya kusanci iyalin shi kusanta wannan ta gangar jiki ba kusanta ta saduwa ba yace fa kharaja minhu al-maziyyu sai maziyi ya huto wannan mutumin maza alaihi me hukuncin shi a cikin shari'a qala aliyu aliyu bin abi talib sai ya kara wa miqdad bin al-aswad ga dalilin da ya sanya ni wazan tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa inna indi ibnata rasul rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ai diyan manzan Allah a gidana take ita ce mata aure na wa ana astahayi an as'alahu kuma ina jin kumiya in tayi in tambaye siriki na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama akan wannan hukuncin yake cewa qala al-miqdad miqdad bin al-aswad yake yace fasa'altu fasa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an zalika sai na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan hukuncin mutumin da ya kusanci iyallan shi mazi ya hutume faƙala sai yake cewa idza wajada zalika ahadukum idan ɗayan ku ya samu kanshi a cikin wannan halin ya kusanci iyalin shi mazi ya huto me abinda zai yi falyandah farjahu bil ma'i yace ya wanke gaban shi da ruwa wal yatawadda ya koma arwalla wudu'ahu lis salati irin arwalla wadda ake yi dan sallah misalin yana da arwalla ya kusance su maziyi ya huto me wannan hutarwan maziyin nan ya warware wannan arwalla abin da yake kan shi shine ya tahi ya sake yin tsarki falyatawadda falyandah farjahu nan malaman hadisi suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo ma'ana annada annada shi kuma ainihin shi a harshen larabci shine yayyahi da ake yi akan kaya yayyahi na ruwa da ake yi shi ake kira da annada shi ne nan suka ce a ma'anar shi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa shine ya wanke gaban shi duk da malamai sun samu sabani akan wanke gaban me zai wanke a cikin gaban nashi zai wanke kan abin da ya hutar in ne ko kuma a'a dukkan gaban shi zai wanke faɗa mafi rinjaye zai wanke dukkan gaban shi kamar yadda yake yin tsarki na arwalla tsarki na idan yayi hutsari shi ne yake cewa nan ya zo da ma'ana annaba kenan zai wanke tunda idan ka ɗauka ɓangaren malaman shari'a ko malaman fiƙihu idan suna maka bayani akan annaba ana yin yayyahi ne idan ya kasance wata najasa ce akan tuha wadda ake da shakka a kanta a wannan halin ne ake yin yayyahi idan najasa ta kama tuhakka kuma kake da shakka akan shin ta kamun ko bata kamun bai ina ne to abin da yake naka shine zakka yayyahi akan nan a shine kadai ake yin mas'ala ake yin yayyahi kuma sai idan ya kasance maulul gulam ne hutsarin yaro shi ma ana min yayyahi idan ya taba toha wa illa duk inda ka ga ma'ana annaba ana ɗaukanta da ma'ana alghusl kenan ka wanke gabanka sannan ka koma yin arwalla kamar yadda kake yin arwalla ta sallah wannan shine hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada idan muka leka zan mu gani hadisin yana karantar da mu hukuncin idan maziyi ya hutowa mutum ga abin da ya kamata yayi shine zai wanke ya koma sake arwallar shi kuma idan muka leka hadisin zan mu gani lalle hadisin yana karantar da mu bayyana uzuri da aliyu ya bada na gaza zuwa ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma yana karantar da mu lalle kyakkyawan ladabi na aliyu bin abi talib da karamci na daga halayya na aliyu bin abi talib kuma da takammuru'a ta aliyu bin abi talib kasancewar sirikinka da kai maganganun da bai kamata ba ka kai zuwa gare shi ba kuma bai kai ba da kai maganganun da bai kamata ba ka yi tare da shi ba saboda ɗiye shi a gidanka take wani yana ɗaya daga cikin cikan muru'a wanda ya baka ɗiya ya kamata ko ya zamanto wajibi ka karamta shi kuma ka kiyaye waɗin wa'ansu maganganu a gaban shi ko da sun samu kai ne ko kuma ko da sun kasance maganganu ne na shari'a ta addinin musulunci ko maganganu ne na neman fatawa ta addinin musulunci duk da ubangiji yana bayyana mana wallahu la yastahi min alhaq amma dai da akwai muru'a wanda ya kamata ka kame kanka idan ya kasance wannan sirikinka ne ga yin wa'ansu maganganu ko neman fatawa ko da ya kasance abu ne wanda yake halak a tambaya wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba yake cewa wa haddathani an malik an zaid bin aslam an abihi an umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala inni la ajiduhu yanhadiru minni misla misla al-khurayza misla al-khurayza فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المزي wani hadisin daga malik daga yahya bin yahya laifi daga malik daga zaidu bin aslam al-qurashi al-adawi abu usama wanda ya mutu shekara ta 136 siqa ne alimun lakinnahu yursil yake cewa an abihi abihi shine aslam maula umar bin al-khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi shine aslam al-qurashi al-adawi al-ash'ari wanda ya mutu shekara ta 80 daga hijira daga garin makka zuwa madina malaman hadisi ko malaman tarajum sun ambata shi shi akan sika ne mukhtarin sika ne wanda ya rayu lokacin manza Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin shi na musulmi amma dai bai ga manza Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ba yake cewa an Umar bin Khattab daga Umar anna Umar bin Khattab lalle Umar bin Khattab khalifa na biyu na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inni la ajiduhu yanhadru minni mislu al-khuraizata mislu al-khuraizati yake cewa ina samun maziyi yana kwararrawa a kan cinyata kamar yadda ake sakin sarka alhuraiza shine silsila shine shan sarka wadda ɗaya na bin ɗaya ɗaya na bin ɗaya ce to haka yake jin shi yana kwararrawa daga cinyar shi ya ce amma dai faƙala sai yake cewa idha wajattuhu idan na ji hakan ya same ni a cikin sallah afon yake cewa idha wajattahu yake cewa idan ka samu kanka a cikin wannan halin yace faksil farjaka sai ka wanke gabanka wa tawadda wudu'aka lis-salat sai ka yi arwalla irin arwalla wadda kake yi dan sallah wannan shine hukuncin da Umar ya bada kenan idan maziyi ya huto wa mutum ko da ya yi gudu a kan cinye shi kurma abin da za yi zai wanke gaban shi idan ya wanke gaban shi ya maimaita arwalla arwalla irin ta sallah wannan shine hukuncin hutar maziyi kenan hutar maziyi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware arwalla hukuncin shi kuma mutum za ya wanke gaban shi sannan ya memeta arwallar shi ya zo ya sallaci abinda Allah ya kaddara mi za ya sallata na daga salloli wallahu ta'ala alam sai babi na gaba malin yake cewa babu rukhsatu ar-rukhsatu fi tarkil wudu'i min al-mazi babi wanda ya zo a kan rangwame da ake yi wa mai sallah idan maziyi ya zo mai to an ɗauke mai rangwamen yin arwalla an ɗauke mai yin arwalla hukuncin yin arwalla kenan an kawo mai rangwame idan maziyi ya huto mai to an ɗauke mai maimaita arwalla wannan gawaye shine game da mutumin da maziyi yake huto mai ba tare da bauta sha'awa ba cuta ce gare shi wanda kurbi idan ya zamna idan ya leleka wandan shi zai ga kurin maziyin ya bata ko kuma yana zaman zai ringa jin damshi a kan cinye shi ya ringa tunanin wani abu ya hutu shi kuma a lokacin yana cikin halin sallah a wannan lokacin ko kuma a'a ya keɓanta ma yana wani shagalin shi na duniya tunda idan muka koma can baya da muka yi tafsirin ko ma'anar shi abinda ake kira da maziyi shi shine ruwan da zai huto maka wanda yake kale-kale wanda yake yana hutawa ne alhalin lokacin da kake cikin halin lahiya idan ka kusanci mace ko kuma ka yi tunaninta a wannan halin yake zo maka akwai wanda yake da cuta kamar misalin wanda yake da cutayyayen hutsari to ire-irensu duka hukunci ɗaya ake ba su da miyayyen hutsari ba a ce ba lokacin da yake cikin sallah idan ya zo mai kurmisi ya warware ya ta ya sake maimaita arwallah ya zo ya sallah a'a wannan shi cuta ce Allah ya hada shi da ita a wannan halin kurum duk lokacin da ya tashi yin sallah zai maimaita arwallah shi da shi da mace wadda take istihada take jinin biki take jinin jinin jinin rashin lahiya wannan dukkan su hukuncin sa daya kuma aka yi kiyasi da mai hukuncin salsalul bawl tunda nasu suka na shari'a sun bayyana mana da ita da mai istihada shi ma aka dau aka dura shi akan aka yi kiyasi a kansu shi ma wanda yake da yayyan hutar da maziyi shi ma hukuncin shi hukuncin mai yayyan hutsari shi ne malam ya kawo mana rangwame da ake yi wa mai yayyan hutar da maziyi ba sai ya sake mimita arwalla ba yake cewa haddasani yahya an malik an yahya bin sa'id an sa'id bin musayyib annahu sami'ahu rajulun yas'aluhu faqala inni la ajidu al-balala wa ana usalli fa ansarif faqala lahu sa'id law sala ala fakhri man saraftu hatta aqdi salati daga yahya bin yahya al-laysi daga malik daga yahya daga sa'id daga malik daga yahya bin sa'id al-ansari shine sa'id bin qais bin amr bin sahl bin sa'laba bin al-harisi al-ansari an-najjari al-madani al-qadi wanda ya mutu shekara 143-144 daga hijira da garin makka zuwa madina daga sa'id bin musayyib bin hazan bin abi wahab mun sha bayani akan shi wanda ya mutu shekara 90 daga hijira da garin makka zuwa madina yake cewa annahu sami'ahu annahu sami'ahu wa rajulun yas'aluhu yace lalle yahya bin sa'id ya ji sa'id bin musayyib wani mutum yana tambayar shi yana cewa inni la ajidul balala lalle ina samun wani damshi a jikina wa ana usalli lokacin da nake cikin sallah ce wani damshi nake ji a jikina wata yan lema lema ya ce lokacin da nake cikin sallah to ya hukunci na yake afa an sarif zan warware sallah ta in ta in sake maimaita arwalla in zo in sake yin wata sabuwar sallah ko ya zan yi fa qala lahu sa'id sa'id bin musayyib sai yake cewa law sala ala fakhidi yace dani dani ne a matsayinka wannan abin da nake ji wannan damshi damshin ko kuma maziyi zai kwararo akan akan cinyata yace wallahi man saraftu bazan bar sallata ba hatta aqdiya salati har sai na gama sallata daga wannan ya dauki hukuncin mi hukuncin rishin lahiya inda kana cikin sallah kana munajati da ubangijinka ina kai ina samun wannan halin to a wannan halin yake cewa da ni ne nake na samu kaina a cikin wannan halin zan ɗauki hukunci na hukuncin mara lahiya ne kenan zan yi mi ya ce zan ci gaba da sallata har sai na gama sallata wa haddathani an malik عن السلتي عن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال اندح ما تحت ثوبك, ثوبك بالماء وله, وله عنه yake cewa daga malik daga yahya daga yahya bin yahya laifi daga malik daga saltu bin zubaida alkindi almudaini alqadi wanda malaman hadisi ba su ambata labarin shi ba da hadisi ne wanda imam malik ko asali wanda imam malik ya yi infiradi da shi yake cewa annahu qala lalle yana cewa sa'altu sulaiman bin yasar an balal na tambaye sulaiman bin yasar alhilaliyu wanda ya mutu shekara 94 mun yi bayani daza a kan shi daya ɗaya daga cikin ahadul fuqaha sab'a yake cewa na tambaye Sulaiman ibn Yasar akan wani damshi ko wata lema lema wanda mutum zai ji a jikin wandan shi lokacin da yake cikin sallah faqala sai Sulaiman yake ce me in ba ma tahta thawbika bil ma'i ka wanke ko ka yayyahi abin da yake kasan tuhahinka da ruwa annan yayyahi yana nihin ka wanke abin da yake kasan tuhahinka da ruwa kenan ka wanke gabanka yace walhu anhu yace ka ka shiga sha'aninka ka kauda kanka akan abin da ya same ka nan yana nihin lalle wasi ne na daga shaidani abin da yake naka shine zaka wanke abin da yake kasan tuwahinka kuma ka shiga ka kauda kanka daga abin da kake ji kenan abin da malamai suke bayani akan ko malamai malaman malaman shuruhat sun kawo suke cewa ay irfa ma yaqa'u fi nafsi min alwaswasi kenan ka dauke dukkan abin da yake kanka na daga wasi lalle ka ji wani abu kamar yadda can manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana in mutum da zai ji wani wata iska ya ji ya ji wani ƙara ya huto lokacin da yake cikin sallah yake cewa kadda kadda ya warware sallar shi hatta taji da sautan hatta taji tasma sautan au taji da rihan har sai ka ji wani karan hutan wani abu daga jikinka ko kuma ka ji warin abin da ya huta daga jikinka a wannan lokacin kai ka tabbatar lalle arwallaka ta riga yi ta warware shine ka kauda kanka daga wasi na daga shaidani kina wannan hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu lalle baya warware arwalla lalle idan maziyi ya huto a lokacin da kake cikin sallah irin mahutar shi irin hutar musalsalul baul mai yayyan hutsari to tabbas babu komai a kanka kenan kiyasi akan wanda yake yayyan hutsari babu komai a kan shi wallahu ta'ala alam kira wannan shine rangwamen da malam ya kawo mana lalle da kwai rangwame ga mutumin da yake yayyan hutsari idan yake yayyan maziyi idan yana cikin sallah maziyi yana huto mai to tabbas babu komai akan shi ya ci gaba da sallar shi sai babi na gaba malam yake cewa babu alwudu'i alwudu'i mimman massal farj ya ce babi wanda zai mana bayani akan arwalla game da mutumin da ya taba gaban shi mutum ne ya yi arwalla arwalla wadda take cikakka sai ya taba gaban shi to yaya hukuncin shi yake arwalla zai sake ko kuma a'a arwallar shi tana nan daram da kam a mazhabinmu na malikiya da kwai magana guda biyu ɗaya mafi rinjaye shine idan mutum ya yi ya taba gaban shi biduni ha'ilin ba tare da wani abu ba kurum ya sanya hannun shi ya taba gaban shi bayan ya yi arwalla arwallar shi ta riga ya ta warware a ɗayan magana kuma suka ce a'a arwalla ba ta warwarewa idan ya kasance da kai wani abu wanda yake shamaki tsakankanin shi da shi da gaban nashi مالك يتوى حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وانا حديث دقى يحيى بن يحيى الليثي دقى مالك دقى عبد الله بن أبي بكر بن, بن حزم الأنصاري الحزمي wanda ya mutu shekara ta 135 siƙa ne kamar yadda ibn hajar a cikin takribu tahribi ya ambace shi yake cewa daga muhammad bin amaru bin hazam بن زيد بن لوزان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم الأنصاري الخزرجي النجاري المدني wanda ya mutu shekara ta 63 kuma siƙa ne yana da riwayoyi lahu ru'ya wa laysa lahu sima'un illa min as-sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ya ji duk hadisan da yake rawaitowa daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji su yake cewa annahu sami'a urwata bin zubair lalle ya ji urwa bin zubair bin al-awwam bin khuwailid bin asad al-qurashi al-asadi wanda ya mutu shekara ta 94 daga hijira daga garin makka zuwa madina siqani faqihun mashhurun yake cewa dakhaltu ala yaqulu urwa bin zubair yake cewa na shiga zuwa na shiga gun marwan bin al-hakam marwan bin al-hakam al-umawi shine marwan bin al-hakam bin abi as bin umayya bin abd shams bin abd manaf al-qurashi al-umawi al-madani wanda tabbas da yawa daga cikin malaman tarajum sun ta yi bai da suhuba tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tabi'i ne kuma urwa bin zubair yake cewa dai marwan bin hakam la yuttahamu fil hadisi ba a tuhumta shi idan yayi magana akan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lokacin da na shigo urwa bin zubair tabi'i ne yake cewa lokacin da na zo gun marwan bin al-hakam fatadhakarna ma yakunu minhu al-wudu sai muka yi bita hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk abin da ya shahi mas'ala arwalla ga wannan shi yake nuna maka mahimmancin ilimi idan ka taro da dan uwanka wanda ɗalibin ilimi ne to yi kokari kan wata mas'ala ya santa ka santa ku yi kokari ku yi bitatta abinda baka sani ba ya dada maka daga cikin abin da ya sani haka kai ma abinda baka sani ba ya dada maka daga cikin abin da shine amfanin muzakara a zo a yi bita ilimi ka sani na sani to da kai wani abu wanda ni na ji shi daga wurin wani in fa'idantar da kaina ko in tunatar da kaina kuma in fa'idantar da kai kai ma ka fa'idantar da wani waninka haka wani abin ka ji shi ni bin ji shi ba idan ka idan muka zo muna bi ta ilimi zaka fa'idantar da ni ni ma idan na huta da gonka in fa'idantar da wani kaga wannan shine abinda aka samu tabi'ai hatta kai da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda suka kasance suna aikatawa idan suka zo suka hadu da ƴan uwansu suna bita abinda suka ji na daga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa har sai da muka zo muna bayani akan abin da ya shahi arwalla fa qala marwan sai marwan din al-hakam yake cewa wa min massi zakari al-wudu urwa duk wanda ya taba gaban shi to alwalla ta zamanto wajibi sai ya yi ta arwallashi waccan wadda gare shi ta riga ta warware sai ya koma maimaita arwallashi to wannan urwa bai san wannan hadisin ba bai da wannan ilimin a lokacin nan faƙala urwa sai urwa yake cewa ma alimtu hada ni fa ban san ba hakan ba duk da kasancewa urwa yana ɗaya daga cikin manya-manyan manya-manyan tabi'ai wanda suke da ilimi bangaren abin da ya shaye tunda yana ɗaya daga cikin faqihun mashhurun daga cikin tabi'ai yace amma dai wannan ilimin ya kai hakan ya kai marwan ban san shi ba ina dalilinka akan haka shi sanya kuma duk lokacin a matsayinka na ɗalibin ilimi ba wai hayaniya ba ake tadawa ba idan mutum ya haɗu wani abu wanda baka sani ba a'a ba ni dalili mi kaji daga bakin manzan Allah sallallahu ko kuma mi kaji daga abin da aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na daga alqur'ani idan da kwai dalili alhamdulillah mun tsira idan kuma babu daga cikin alqur'ani miye sunna ta karantar sunna ingantatta ce idan an ce maka manzan Allah ya ce to bakka da wani majal na daga tawili bakka da wani ra'ayi akan shi kuma bai kamata baka dora ra'ayin wani ba akan ra'ayin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba duk da kana ganin kana tutiya a ku ai yan malikiya ne to duk lokacin da aka ce manzon Allah ya haɗi to babu wata magana ta Imam Malik shine Imam Shafi'i yake cewa ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana Imam Shafi'i waye Imam Shafi'i gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su wa'annan malaman guda hudu wanda muke alfahari da su muke tutiya muke muke muke tutiya da su tabbas kowanne daga cikin su ya hudu almajiran shi duk lokacin da kuka samu wata magana wadda ta sabawa magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda ta sabawa ra'ayina to ku jefa ta jikin bango imam malik kulli idan ya zamna kan mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk lokacin da kuka ci karo da magana ta manzon Allah ko magana ta mai wannan kabarin yake nuna kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda ta ci karo da magana ta yace to ku jefa magana ta jikin katanga batta da wani anwani wannan shine adalci nau'in nan malamai game da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama duk lokacin da a matsayinka na ɗalibin ilimi aka zo kan wata mas'ala ana magana a kanta to miye manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ba magana wani imam malik ba ba magana imam malik ba ba magana wani shehunka ba wannan dukkan su wajibi ne ka ajiye su ka ɗauki magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine nan urwa yake tambaye shi yake cewa ni bin san wani nassi daga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan hakan ba wanda ya taba gaban shi sai ya koma maimaita arwalla فقال مروان بن الحكم مروان بن الحكم سيكو مي دليلي سنة تمنزا الله صلى الله عليه وسلم سيكتي وأخبرتني بسرى بسرى بنت صفوان الأسدية ودى القرشية الأسدية ودى sahabiya kuma tana da tana da gabaci wurin hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa busra ta bashi labari busra bintu safwan annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya qulu lalle ta ji manzo Allah mai tsira da aminci Allah shabbata a gare shi yana cewa idza massa ahadukum dhakarahu falyatawadda duk wanda ya taba gaban shi to wajibin shi ne sai ya koma maimaita arwalla duk wanda ya taba gaban shi sai ya maimaita arwallah wannan shine abinda marwan bin al-hakam ya kafa a matsayin dalili ne iqna'in urwa lalle da kai sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya taba gaban shi sai ya maimaita arwallah wannan hadisin kuma Abu Dawud ya hutar da shi a cikin kitabu tahara babu alwudu min massi zakar babu wanda yake mana bayani ana maimaita arwallah idan an taba gaba haka imamu turmuzi shi ma a cikin al ya hutar da hadisin a cikin babul wudu min masjid zakari babu wanda yake mana bayani idan mutum ya taba gaban shi to sai ya maimaita arwalla haka imamu nisa'i nasa'i ya hutar da hadisi shi ma a cikin kitabu tahara babu al-wudu min masjid zakar haka ibn maja ya hutar da hadisin a cikin kitabu tahara wa sunanuha babu al-wudu min masjid zakari babu wanda yake mana bayani wanda ya taba arwalla sai wanda ya taba gaban shi sai ya maimaita arwalla e za mu zo karshen zan mu bayyana zace za mu zo karshen babin zan mu bayyana insha Allah ya ce wa haddasani an malik an ismail bin muhammad bin sa'ad bin abi waqas an mus'ab bin sa'ad bin abi waqas annahu qala kuntu am kuntu um kuntu umsiku al mushaf ala sa'd ibn abi waqas فاحتكت فقال سعد لعلك مسست ذكرك قال فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت وانا حديث دقا يحيى بن يحيى الليسي دقا مالك دقا إسماعيل بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني وان دي متشكرة دليل تلاتين دهدوه دقا هجرة دقا مكة زوا مدينة اكتوا عن عن محمد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص مصعب بن بن أبي وقاص مالك بن أهيب شيني القرشي الزهري المدني المكي وندي متو شكرة hamsin da biyar daga hijira da garin maka zuwa garin madina wannan mus'ab sa'ad bin abi waqas afwan mus'ab bin sa'ad bin abi waqas da ne ga ga shi sa'ad bin abi waqas bin malik bin uhayyib wanda ya mutu shekara 103 yake cewa daga sa'ad bin abi waqas shi mus'ab bin sa'ad bin abi waqas annahu qala lalle yana cewa kuntu umsikul mushafa ala sa'ad bin abi waqas na kasance ina rike da wani alqur'ani shi da an je mushaf shine qur'ani wanda yake shamil wanda na sa'ad bin abi waqas sa'ad bin abi waqas malik bin uhayyib bin alqurashi az-zuhri al-madani al-makki wanda ya mutu shekara 55 daga hijira daga garin makka zuwa madina shine wanda ya ware jeho mashin shi fi sabilillahi mai nan ka koma cikin kutub na tarajum zaka samu lalle sa'ad bin abi waqas yana da manaqib kasira yake cewa na kasance ina rike da mushaf na babana sa'ad bin abi waqas yace fahtakattu yace he na susa gabana fa qala sa'ad sai sa'ad yake cewa la'allaka masista zakaraka takan ya kai ya kai ya kai mus'ab ka taba gabanka qala sai nake cewa faƙultu na'am sai nace me kwarai ko ya kai babana faqala sai yake cewa qum fatawadda tashi kai arwalla faqumtu fatawaddatu sai na tashi na tayi nayi arwalla summa raja'tu sannan na dawo abinda ya sanya nan shi sa'ad bin abi waqas yake ce me ka tashi ka tayi kai arwalla yake cewa takan yi ka taba gabanka ba tare da wani abu ba kenan idan an ce sosawa aglabiya so sawa mutum sai ya sanya hannun shi ne ya yi mubasharar gaban shi ya taba gaban shi da hannun shi sannan ya sosa shi ne lokacin da shi sa'ad bin abi waqas ya gan shi sai ke cewa takan yi ka sosa takan yi ka taba gabanka lokacin da ka sosa gabanka sai ke cewa kwarai kwa yace to tashi ka tai kai arwalla sabida arwallaka ta riga ta warware dalilin ka taba gabanka a ga wannan hadisin da na harko da na biyu da mun karanta dukkan suna karantar da mu wajibi ne game da wanda ya taba gaban shi sai ya maimaita arwalla وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء wannan hadisin daga yahya bin yahya laisi daga malik yake cewa daga nafi maula abdullahi bin umar daga abdullahi bin umar ya kasance yana hada iza massa ahadukum zakarahu idan ɗayan ku ya taba gaban shi faqad wajaba alaihi alwudu tabbas arwalla ta zamanto wajibi a gare shi sai ya maimaita ta وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء دقا يحيى بن يحيى الليثي دقا مالك دقا هشام بن عروة بن الزبير يرد رحمه الله تعالى دقا نافع مولى عبد الله بن عمر عن أبيه عفوا عن أبيه عروة بن الزبير يرد الله اشتبت أقريشي أنه كان يقول يا كسنتينا تيوى من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء دون ديتبقى قبنشي to arwalla ta zamanto wajibi a gare shi وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد, عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبتي أما, يجزي أما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ wannan hadisin daga yahya bin yahya laifi daga malik daga ibn shihab az-zuhri muhammad bin muslim bin abdullahi bin bin bin ubaidullah bin abdullahi bin shihab az-zuhri yake cewa wanda ya mutu shekara 125 mun sha bayani akan shi yake cewa an salim bin abdullahi bin amaru al-adawi al-qurashi salim dan abdullahi bin umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ra'aitu abi abdullahi bin umar na ga ma'ahina abdullahi bin umar ya ga tasilu yana yin wanka wanka na ibada shine wanka na janaba ko wanka na juma'a yace sun mai tawadda sannan idan ya huto daga wankan shi sai in gan shi ya sake maimaita arwalla shi kuma a tsarin wankan ya ɗauke maka arwalla saboda wancan babban wanka ne kai wanda a cikin shi ya kumshi arwalla kenan duk wanda ya yi wanka na janaba idan ya huto ba wata arwalla da zai maimaita wannan wankan ya riga ya ɗauke mai wannan arwalla shi ne ake kiran shi da wankan giwa idan mutum ya yi shi ya riga ya kare ba sai ya maimaita arwalla ba ya ce to ni abinda na ga ma'ayyina ya kasance yana aikatawa shine idan ya yi wanka ya huto daga wanka sai in gan shi ya sake yin wata arwalla faƙultu lahu sai nake ce mai ya abaci ya kai ma'ahina a ma yujiziya kan ghuslu min alwudu'i shin wannan wankan da kai a cikin wankan kai arwalla wannan arwallar bata wadata su da kai ba idan ka fito sai ka sake yin wata arwalla qala bala yace kwarai kwa wankan da kai ya wadata su da kai da samun yin da maimaita wata arwalla walakin sai dai abin da yake son ya ni wanka shine ahyanan wani lokaci ba a kullum ba shine a masu zakari ina taba gabana idan na taba gabana fa atawaddau sai in sake maimaita arwalla وحدثني عن مالك النافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضع ثم صلى قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي لقى مالك daga yahya bin yahya laifi daga malik daga nafi daga salim dan abdullahi wanda muka yi bayani ɗani ga abdullahi bin ɗaya daga cikin fukaha usaba yake cewa annahu qala lalle yana cewa kuntu ma abdullahi bin umar na kasance tare da ma'ahina abdullahi dan umar fi safarin a cikin wani bulaguro yace fara'aituhu ba'da an tala'at ash-shamsu sai na ganshi bayan rana ta riga ta hudo tawadda'a ya sake yayi wata arwalla summa salla sannan ya maimaita sallar shi fa qultu sai nake cewa fa qultu lahu sai nake cewa cewa inna hadhihi la salatun lalle wannan wata sallah ce ya kai babana ba kunta tusalliha bin taba ganin ka kana sallatar ta ba tunda kasancewa ya san baban shi baban shi malami ne kuma wajibi ne alzamci malami diddan a dauka daga abin da ya ji daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace na gani duk zaman da muke yi tare da kai shekara da shekaru bin taba ganin ka ba ka sallaci wata sallah irin wannan lokacin ba lokacin wallaha ba yace qala sai abdullahi bin umar yake cewa inni ba'da an tawadda'tu li salati subh yace ka gani lalle lokacin da na sallaci sallata ta asbahi bayan na gama sallah afwan lokacin da nayi arwalla arwalla ta salla asbahi yake cewa masistu farji na taba gabana yace summa nasitu sannan na manta an atawadda in sake maimaita arwallata yace fa tawadda'tu sai nayi arwalla wa'udtu li salati sai na maimaita wannan sallah da na sallata wannan kalkashin mazhabinmu na malikiya ana maimaita sallah ne idan ya kasance lokacinta bai huta ba amma dai da zarar lokacinta ya huta babu hirar maimaita ta sallaka ta riga ya tasha lokacinta idan bai huta ba sai ka tuno a ai tuhar da kai sallah da ita najasa gare ta a ai kai min ma arwallaka ta riga ta warware ka sallaci wannan sallar to a wannan halin zaka mimita sallarka amma dai lokacinta bai huta ba zaka mimita sallarka idan lokacinta ya huta fala i'adata alaihi babu wani mimeci a kanta wannan hadisai idan muka leƙa su zan mu gani dukkansu suna karantar da mu da lazimtin maimaita sallah game da mutumin da ya taba gaban shi shi san ya kalkashin haka zan mu gani malamai sun yi sabani akan warware arwalla game da mutumin da ya taba gaban shi ba tare da wani shamaki ba kurum ya sanya gaban shi idan da shamaki wannan arwalla tana nan daram da ba abin da ya warware ta ka taba wannan ne ka gaban da tuhahi a jikinka wannan duka malamai ba su yi sabani ba akan hakan ba shine daga cikin sabanin da suka yi wanda ya taba gaban shi bayan ya riga ya yi arwalla arwallar shi zata warware idan ya taba ba tare da wani ha'il ba tsakankanin gaban shi da hannun shi ba shine suka ta yi akan maganganu guda uku shine na harko duk wanda magana ta harko shine duk wanda ya taba gaban shi ba tare da wani ha'il ba to tabbas arwalla za ta warware kuma wannan ita ce faɗa ta jamhurin malamai na daga malikiya shafi'iyya da hanabila haka wa'ansu daga cikin ta'ifa daga cikin salaf sun tafi akan duk wanda ya taɓa gaban shi ba tare da wani ha'il ba tabbas arwallar shi za ta warware su ne da kwai abdullahi bin umar kamar yadda muka kawo riwaya tashi da kwai sa'ad bin sa'id bin musayyib da kwai aba da kwai aban bin usman da kwai suleiman bin yasar da kwai imamu zuhri da kwai imamu al-auza'i da kwai imamu shafi'i haka abin da ya shahara bangaren mazhaba ta malikiya haka abin da ya shahara bangaren mazhaba ta hanabila dukkan sun tafi akan duk wanda ya taba gaban shi ba tare da ba wani ha'il ba arwallar shi ta riga yi ta warware wannan kuma shine ibn baz ya zaba daga cikin hada mafi rinjaye a cikin wannan sun kawo dalilin sa akan hadisin busra bin safawan busratu bintu safawan wanda hadisin da muka kawo wanda marwan bin al-hakam ya kawo shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana yake cewa masa zakarahu falyatawadda duk wanda ya taba gaban shi to wajibi ne ya koma maimaita arwallar shi mun kawo mun yi bayani mun ce hadisi ne wanda imamu abu dawud ya hutar da shi haka imamu turmuzi ya hutar da shi imamu nasa'i ya hutar da shi ibn majah ya hutar da shi haka imamu malik ya hutar da hadisin sun kawo dalili na biyu minal ma'qul suke cewa lalle lokacin da mutum zai taba gaban shi da hannayen shi da kwai yiwuwar wannan tabawar da zai yi ya motsa mai sha'awar shi to shi kuma duk lokacin da sha'awa ta motsa to takan yi wani abu ya huta na daga mazigi to shi kuma idan wani abu ya huta da kwai mazalla ta samun yin hadasi kenan abin da ya yi shine mutum ya yi mi ya koma maimaita arwallar shi faɗa ta biyu suke cewa duk wanda ya taɓa gaban shi ko da babu wani abu tsakankanin shi da gaban shi to tabbas babu maimaita arwalla a tare da shi ita ce magana wadda mazhabin hanafiya suka ta yi a kanta kuma haka da gawa'ansu daga cikin mazhabin malikiya sun ta yi kamar su ibn al-qasim afwan sahnun ya tahi sahnun ya tahi sahnun at-tannuhi ya tahi akan wannan wada wanda babu babu arwalla game da mutumin da ya taba gaban shi haka da kai riwaya daga hanabila wanda suka tahi akan su ma wanda imamul mardawi ya kawo ta cikin al-insaf wanda ya taba gaban shi koda da wani ha'il ya taba koda ba ha'il ya taba gaban shi to to tabbas arwallar shi tana nan haka daga cikin wa'ansu daga cikin salaf sun tafi akan kamar yadda ibni qudama ya kawo aliyu bin abi talib ya tafi akan haka ammaru bin yasir ya tafi akan haka abdullahi bin mas'ud ya ya ta akan haka huzaifa bin al-yaman imran bin husayn abi darda sun ta akan koda mutum ya taba gaban shi ba tare da wani ha'il ba arwallar shi tana nan daram da kam bata warware ba haka da kwai abin da shi ibn munzir ya kawo a cikin a cikin littafin shi a cikin al-ishraf na nashi haka ibn qudama ya kawo akan lalle hadisin busra wanda muka karanta can lam yasbut bai tabbata ba yake cewa fan nazaru yadullu ala anna alwudu man massa zakara ghairu wajibin walau tawadda min massa zakarihi ihtiyatan yace kana zalika hasanan yace duk wanda ya taba gaban shi yace hadisin busra bai tabbata ba yace da haka duk wanda ya taba gaban shi yace ba wata arwalla wadda take wajibi a gare shi amma dai kuma ihtiyatan idan yace ya sake arwallan yace kuma abu ne mai kyau dan ya taba gaban shi haka ibnu taymiya ya kawo shi ma magana akan haka yake tabbatarwa cikin wannan inshi a majmu'ul fatawa ya kawo yake cewa al-azhar annahu la tanqudu al-wudu yace abu mafi bayyanuwa shine wanda ya taba gaban shi arwallar shi batta warwarewa koda babu wani ha'il tsankanin shi da shi da gaban shi yake cewa amma dai mustahabbi ne ga wanda ya taba gaban shi ba tare da ha'il ba ya maimaita arwallar shi koda yayi sallah bai maimaita arwallah ba arwallar shi sallar shi ta inganta haka ibnu usaymin shi ma daga cikin abin da ya zaba lalle idan mutum ya taba gaban shi ba tare da yayi arwalla ba ya taba gaban shi arwallar shi tana nan daram da amma dai idan ya koma ya sake arwalla yace kana zalika hasanan abu ne wanda yake mai kyau sun kawo dalili akan haka da kwai hadisin talq bin ali radiyallahu anhu yake cewa mun huta wani lokaci kharajna wafdan hatta qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun huta a cikin wata tawaga har sai da muka zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama muka mai mubaya'a muka yi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da muka gama sallan mu yace sai ga wani mutumin karkara ya zo bin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kasansu da tambaya irin ta badawa da suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam faqala ya rasulallahi sai yake cewa ya ma'aikin Allah ma tara fi rajulin masa zakarahu fi salati yaya me hukuncin wanda mutumin da ya taba gaban shi lokacin da yake cikin sallah qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa innama innama hal huwa illa mudghatun minka yake cewa shin shi gaban nakan ba wata tsohuka bace ba daga jikinka ba a wata riwaya yake cewa hal huwa au au bid'atun minka yace shin shi gaban naka ba wani tsoka bace ba daga gabanka ba kaman ka taba hannunka ne me zai maka ba wani abin da zaka ji ai kaga wannan hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada shine shi kuma wannan hadisin hadisi ne wanda yake ingantacce Imam Abu Dawud ya hutar da shi haka Imam Nasa'i ya hutar da shi Imam Ahmad ya hutar da shi kuma hadisi ne wanda malaman hadisi sun sun inganta shi kamar yadda Imam Al-Albani ya inganta hadisi a cikin Sahihu Sunani An-Nisa'i kina wannan washhu dilala shine hadashi hal huwa illa mudghatun minka kaga illa ce kaga la yumkin an an, an tazula ai wannan ai wata fata wata wata tsoka ce daga gangar jikinka kinan baya yiwa a ce mutumin da ya taba gaban shi a ce a oihi ya sake arwalla wannan shine dalilin da suka kawo na biyu suka kawo dalilin suke cewa ai al aslu baqa'u tahara ai asali duk wanda ya arwalla arwallar shi tana nan har sai an samu abin da yake tabbatuwa lalle wannan abin ya warware mai tsarkin shi kaga kwa taba gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan wata tsoka ce daga jikinka dan haka la takhruju anil asli illa bi dalilin mutayaqqinin baya yiwa a ce a ai idan mutum ya taba gaban shi kurum arwallar shi ta riga ya ta warware he tabbas sai mun samu wani dalili wanda yake dalili ne wanda yake na tabbas wannan ita ce faɗa wannan ta biyu wadda malamai suka kawo akan lalle idan mutum ya ya ya ya ya ya taba gaban shi to tabbas tabbas zai warware arwallar shi zai afwan zai zai koma maimaita arwallar shi sai hada ta wannan ita ce hada ta wannan hada wannan hadan malamai akan wannan mas'ala sai dai arrajih wallahu alam shine duk wanda ya taba gaban shi ba tare da wani ha'ili ba to kenta ya tahi ya maimaita arwallar shi shine aula kuma shine ahwat sai sabanin da malamai suka samu idan ya kasance mace ce ta taba gabanta shin zai warware mata arwalla irin hukuncin namiji ko kuma a'a shine hada ta farko suke cewa sun tayi akan hada guda biyu hada ta farko suke cewa a'a idan ta taba gabanta baya warware mata arwalla shine mazhaban hanafiya da malikiya da wata riwaya ta imam ahmad bin hanbal sun kawo dalili akan wancan hadisin alq bin ali wanda yazo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa imma hal huwa illa mudghatun minka aw bid'atun minka aka sun kawo hada ta biyu suke cewa duk macen da ta taba gabanta to warwallata za ta warware ita ce hada ta mazhabin shafi'iyya da hanabila kuma ɗaya daga cikin abin da bin baz ya zaɓa daga cikin hadar shi ya kawo hadisa abdullahi bin amru bin al-as yarda Allah shi tabbata a gare su yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk macen da ta taba gabanta yace falyata ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda duk namijin da ya taba gaban shi to ya maimaita arwallashi wa ayyuma imra'atun massat farjaha yace faltatawadda duk macen da ta taba gabanta to wajibinta ne ta warware ta sake maimaita arwallanta kuma sun yi kiyasi akan idan dai an sallama namiji idan ya taba gaban shi ai illa guda ɗaya ce shine ana shakka ka aje ya motsa wa mutum sha'awa wani abu ya huta daga jikin shi haka ita ma illa guda ɗaya ce illar da aka samu na namiji aka ce mai ya maimaita arwallashi haka ita ma illa ita ce ake samu a gummace gina idan ta taba gabanta ta za ta maimaita arwallata wallahu ta'ala alam kasancewar lokacin ya ja kenan zan mu tsaya akan wannan babin abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana an gane wannan inko kenan idan gaba da gaba ne mutum ya sanya hannun shi to wannan abin da ya yi shine hada mafi rinjaye ya maimaita arwallar shi amma dai idan ya kasance hatta da hadisa abdullahi bin umar wanda salim yake ce yake tambaye shi yake cewa na gani kana maimaita arwallaka bayan ka huto daga wanka shine malaman hadisi suke cewa la'alla shi abdullahi bin umar yana taba gaban shi bayan yayi yayi wankan shi ne shi sanya idan ya huto taba gaba kuma gaba da gaba ba tare da wani ha'il ba wannan kuma zai wajabta maka arwalla amma dai dan wani abu ya taba wannan ba wannan da kasancewa wa'ansu daga cikin malamai suna cewa ai hadisin wancan wanda hadisin talq bin bin bin hadisin hadisin marwan bin al-hakam ya wannan hadisin talq bin ali ya shahi hadisin marwan bin al-hakam afwan hadisin marwan bin al-hakam ya shahi hadisin talq bin ali shi sun ya sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tai akan haka kenan shafa gaba ba tare da wani ha'il ba wani shamaki ba to wannan yana kai mutun da warware arwalla ya sake maimaita arwalla shi idan yayi hakan shine abin da yake wallahu ta'ala a'lam abinda makaranta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi yan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a na nesa da na kusa muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki Allah mana albarka ya yi wa zuri'an mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa sauran kwanukan mu albarka muna tawassali ga wannan zama da muka yi ubangiji ya shiga cikin al'amurrukan mu ya tabbatar mana dukkan alkhairai na duniya da lahira da abin da yake sharri ne na rayuwar mu duniya da lahira ko kuma iyallan mu ko kuma abin da ya shahi rayuwarmu ta yau da gobe Allah ya nisantar da mu da shi ya baddala mana da abin da yake alkhairi da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu